Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Wa ma fil awwalina shabihuhu أكير وما في الأولين شبيهه أزيم الهجاء بالفؤاد فكيهه أزيم الهجاء بالفؤاد فكيهه تلوه لديه للثواب وجوهه تلوه لديه للثواب وجوهه رويته معصومة وبديهه رويته معصومة وبديهه فلا وهم فيه السن ولا سهو في فكري فلا وهم فيه السن ولا سهو في فكري به اجتث أصل الكافرين وفرعهم به اجتث أصل الكافرين وفرعهم وكم قد أموا أنه وكم سم سمعهم وكم قد أموا أنه وكم ثم سمعهم وإذا هان بالكف الكريمات قمعهم وإذا هان بالكف الكريمات قمعهم رماء أعين الكفار فانفض جمعهم رماء أعين الكفار فانفد جمعهم وقد فاقد الإدراك من حيث لا يدري وقد فاقد الإدراك من حيث لا يدري أكير وما في الأولين شبيهه عظيم الهجاء بالفؤاد فقيهه تلوه لديه للثواب وجوهه رويته معصومة وبديهه فلا وهم فيه السن ولا سهو في فكره به اجتس أصل الكفرين وفرعهم وكم قد أموا أنه وكم ثم سمعهم وإذا هان بالكف الكريمات قمعهم رماء أعين الكفار فانفض جمعهم وقد فاقد الإدراك من حيث لا يدري بسم الله أكير وما في الأولين شبيهه أكير وما في الأولين شبيهه أكير وما في الأولين شبيهه أكير وما في الأولين شبيهه عظيم الهجاء بالفؤاد فقيهه عظيم الهجاء بالفؤاد فقيهه عظيم الهجاء بالفؤاد فقيهه عظيم الهجاء بالفؤاد فقيهه تلوه لديه للثواب وجوهه تلوه لديه للثواب وجوهه تلوه لديه للثواب وجوهه تلوه لديه للثواب وجوهه رويته معصومة بديهه فلا وهم فيه السن ولا سهو في فكري سويته معصومة وبديعه فلا وهم فيه لبس ولا سهو في فكره رويته معصومة وبديهه فلا وهم فيه السن ولا سهو في فكري رويته معصومة وبديعه فلا وهم فيه لبس ولا سهو في فكره بهجت أصل الكافرين وفرعهم جئت أصل الكافرين وفرهم بهجت أصل الكافرين وفرعهم جئت أصل الكافرين وفرهم وكم قداموا عنه وكم ثم سمعهم وكم أدعموا عنه وكم ثم سمعهم وكم قداموا عنه وكم ثم سمعهم وكم أدعموا عنه وكم ثم سمعهم وإذا هان بالكف الكريمات قمعهم وإذا نزلت في الكلمات سمعهم وإذا هان بالكف الكريمات قمعهم وإذا نزلت في الكلمات سمعهم رمى أعين الكفار فانفض جمعهم وقد فاقد الإدراك من حيث لا يدري سماعين الكفار فانفض دمهم وقد فاقد الإدراك من حيث لا يدري رمى أعين الكفار فانفض جمعهم وقد فاقد الإدراك من حيث لا يدري سماعين الكفار فانفض دمهم وقد فاقد الإدراك من حيث لا يدري أمسح أكير وما في الأولين شبيهه تلوه لديه للثواب وجوهه بديهه فلا وام فيه السم ولا به اجتس أصل الكافرين وفرعهم وإذا هان بالكف الكريمات قمعهم جمعهم وقد فاقد الإدراك من حيث لا أكير وما في الأولين شبيهه تلوه لديه للثواب وجوهه بديهه فلا وام فيه السم ولا فا به اجتس أصل الكافرين وفرعهم وإذا هان بالكف الكريمات قمعهم كفار جمعهم وقد فاقد الإدراك من حيث لا ي- بسم الله
أكيد وما في الأولين شبيهه قليل إذا تبقى الفؤاد فكيهه تلوه لديه للثواب وجوهه رويته معصومة وبديهه فلا وهم فيه ثم لا سهو في ذكره بإذن أهل الكافرين وقرهم وكم أعرضوا عنه وكم ثم سمعهم وإن عان بالكفر الكريمات سمعهم رمائن الكفار فانفض جمعهم وقد فاقد الإدراك من حيث لا يدري akhirun a lissafi a irge shine a ƙarshe amma wa ma fil awwali na shabihuhu a cikin na farkon kuma babu irinsa shine a ƙarshen lissafi amma na farkon ba su kai shi ba kaga sai sama ta koma ƙasa kenan sai zama na ƙarshen shine na farkon na ƙarshen ya fi na farkon kenan sallallahu alaihi wasallama azimul hijja mai girman hankali hankalinsa ba irin hankalin kowa ba ne sallallahu alaihi wasallama to yaushe hankalinsa zai daidai da sauran hankalin mutane wanda izana matil ai lahu qalbun izana matil ainani lam yanami wanda zuciyarsa ko ido yayi bacci zuciya bace bacci ba yaushe hankalin zai daidai da sauran hankalin mutane wanda kullun cikin karɓar wahayi yake kullun cikin munajati da mahalicinsa yake yaushe hankalin zai daidai sauran mutane azimul hija sannan dubbul fu'aji maganin zuciya ko kuma waraka zuciya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dubbul qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diya'iha wa qutil arwahi wa gizaiha shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dubbul qulubi warakar zakata duk mai cuta in ya zo ga waraka ana don shi ba magani ba ne shi waraka ce gaba ɗaya sannan faƙihuhu mai fahimtar zuciyar ba wanda ya fahimci zuciya kamar manzan Allah sallallahu wata rana wani ya zo gabansa ya ce ya rasulullahi ina aikata wasu laifuka guda uku na kasa daina su ya zan sai ce wanne da wanne da wanne sai ce na farko ina aikata ƙarya na biyu ya ce yana aikata alfasha irin ta zina ta uku ya ce yana yin sata ya ce rasulullahi na rasa yadda zan yi sai annabi alaihi salam ya ce ka yi min alkawari ka daina ƙarya sauran kuma ka je a hankali su ma za ka rabu da su amma dai yau alkawarin da nake so ka mun na ƙarya ne sai ce na maka sai ce to yi min mubaya sai masa mubaya akan ya daina ƙarya ta shi kaji shikenan bayan ya tafi sai tunanin alfashar zina ya zo masa sai ya tafi zai yi sai da ya gama shiryawa sai ya ce ah to ai yanzu idan ne wannan laifin in annabi alaihi salam ya tambaye ni sai na ce na yi ce ai na kunyata in na ce ban yi ba na yi ƙarya kuma gashi na mai alkawarin ba zan ƙara ƙarya ba sai ce wannan ita ma haƙura da ita sai ce ba zai ba ya je zai sata sai ce to ai yanzu nan aka yi cikiya in aka tambaye ni na dauka na ce ban dauka ba nayi ƙarya kuma ne wa annabi alƙawarin ba zan yi ƙarya ba kuma in fito cikin jama'a in ce na dauka ai na kunyata sai ita ma bari a rabu da ita sai daga baya sai ya daina duk sai ya ji ba zai ƙara yin zinan ba ba zai ƙara yin satan ba saboda alƙawarin ya daina ƙarya sai ya gano ashe wayo aka yi masa ita ƙaryar ita ce tushen laifukan sai aka yi masa aka yi mai mubaya a kan ya daina ta haka ba tare da ya sani ba kawai sai sabu kansa duk ukun ya daina yi to wannan shi ne faƙihuhu wanda yake fahimtar zuciya alayhi salatu wassalam to in ba annaba alayhi salatu wassalamu ba ba wanda zai irin wannan mu'amalar wani ne ya zo ya faɗi wannan sai a ca a kansa sai ya wanda ya hana su za ka zo gaba saka na ka kasa hannuwa ka kasa denawa amma da yake ya fahimci zuciyar sai ya bullo mata ta wannan gurin shi kenan ya maganin matsalarta alayhi salatu wassalam musannan ya faɗa mana wata rana an tambaye shi mumini zai iya saba Allah sai ce zai iya mumini zai iya yin zina ce sai yayi zai iya yin sata ce sai mumini zai iya ƙarya sai ce sai ce ba su haduwa imani da ƙarya ba su haduwa mumini ba zai ƙarya ba wanda dai muka ɗauke ta yanzu ba komai ba to abin da ya faɗa kenan alaihi salatu wassalam in dai mumini ne ba zai ƙarya ba to idan muka ji wannan magana tasa muka ƙaurace wa ƙarya to duk wani laifi din daina yinsa shine ma'anar faqihu mai fahimtar zuciya sallallahu alaihi wasallam taluhu ladaihi lissawabi wujuhuhu to taluhu wujuhuhu fuskar sa alaihi salatu wassalam kullun tana bayyana ladaihi a gare shi lissawabi zuwa ga daidai duk ra'ayinsa daidai ne duk maganarsa daidai ce duk matsayinsa daidai ce alaihi salatu wassalam shi baya kuskure a lissafinsa sallallahu alaihi wasallama kalli basira irin ta Khalid ibn Walid shine wanda a tarihinsa tunda yake yaƙi bai taɓa zuwa yaƙi ya dawo bai nasara ba tunda yake har ya mutu radiyallahu anhu bai taɓa fita yaƙi ya dawo da asara ba in dai ya fita to sai an yi nasara sannan tun da yake bai taɓa maimaita yaƙi iri biyu ba shi sa ya gagari jarumai ba a san salon yaƙinsa ba in yau wannan ya to gobe sauyawa zai sai wani daban idan yaƙi ya turnake maza suna zuwa ƙasa to sai khalid ya kira kwamandan wancan ɓangaren sai ce mu hutar da mabiyanmu mana fito mini da kai in na kashe ka shi kenan mu koma mun yi nasara akan ku in ka kashe ni ku koma shi kenan kun yi nasara a kanmu mu hutar da waɗannan maskina duk kwamandan da ya kuskure ya fito kusa ya kwana lahira amma ran da ya fito yakin uhudu yana cikin kafirai yana zuwa sai ga annabi alaihi salam ya zuba rumat akan jabal ainihin dinna da kalir ya zo ya ga lissafin yakin sai ya tsaya sai ce to yau ni duk dabara ta da wayo na sun fiki ban san me zan yi ba wala komawa ya gefe ya tsaya bai sai bai san inda zai ba an tike basira bai samu dama ba sai da wanda annabi ya dora akan dutsen nan suka sako wanda annabi alaihi salam ya ja kunnan su kar su sako ko me za a yi sai suka sako suna sakkowa ya ce to za mata samu an gama toshe ko'ina suna sakowa sai ga to yanzu ya samu dama ta bayan dutse shi ne kutanen ɗin ya biyo shi ne yaƙi ya kare to haka annabi sallallahu yake taluhu da dai hili sawa biyu juhu duk abin da ya ce kaza ne to an gama alaihi salatu wassalam rawiyatuhu ma'sumatun wa badihuhu rawiyatuhu wa badihuhu ma'suma in an ce rawiya shine abinda kafin ya faɗa sai da ya tunani ya yi shiru sai ce to abu kaza wannan shine rawiya badiha kuma abinda ba a yi tunanin ba yana zuwa aka ba da amsa to duk biyun ma'asumatun ma'asumi ne shi ba shi da kuskure ko ya yi nazari ko kai ya yi daidai ne alayhi salatu wassalam baya yin kuskure to ko da zai yi kuskuren kuskuren sai ta dawo daidai ballantana ma kuma baya kuskure sallallahu alaihi wasallam fala wahama fi hissin idan yayi nazari to babu wahami a ciki wala sahawa fi fikiri idan yayi tunani to babu kuskure a ciki alaihi salatu wassalamu komai daidai bihi da shine ujtussa aslul kafirina aka tumbuke tushen kafirai ba aka ba aka ma hana su ba a'a tumbukewa aka tumbuke kafirci ko shuka mutum yayi in ya tumbuke ta da zai mai da ita ya ƙara dasa ba ta kama ba to wai shi kafircin annabi tumbuke shi alayhi salatu wassalam aka tumbuke tushen wa far'uhum aka tumbuke resha ba tushen ba resha duk an gama da su alayhi salatu wassalam yasa hayyo kafirci ya ƙi wa yanda yake da annabi ya gama da kafirci kama kama kawai suke yi har yau har gobe kuma har a tashar kiyama kafirci bai isa dawo yadda yake ada ba saboda ya wayar wadda al'umma kai alaihi salatu wassalam ya nuna daidai ya nuna kuskure su da kansu na yanzu da suke kafircin sun san ba akan daidai suke ba su da kansu wa izhana bil kaffil karimati qamuhum to wa kam qad amu anhu wannan kam din tana nufin da yawa ce so da yawa qad amu anhu sun makance ga annabi alaihi salam ah ran da za a yi hijira ya shiga kogon sauro ba sun zo har har bakin kogon ma ba su gan su ba ammu wa sammu fa ilanul bashairi lam tusma wa barikatul inzari lam tushami fasidqu fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi ga gaskiya ga mai gaskiya a cikin kogo su kuma suna nan suna cewa a kogon ba wanda muke nema ba su gansu ba sun makanci sun kurumci idan wa kam qad'amu anhu so nawa suka makance daga gare shi wa kam summa sam'uhum so nawa jinsu ya kurumci alaihi salatu wassalam wa izhana da lokaci yayi bil kaffil karimati wannan tafin nasa mai karamci ƙamfuhun na nato na ingije su a yayin da lokacin ingije su yayi daga wannan hannun nasa mai karamci rama a ayyunar kufari sai ya jefi idanuwan kafirai famfar da jam'uhun sai taron su ya tarwatsi lokacin da aka yi hunainu yaƙi ya kusa karewa kafirai sun fito da yawa kuma taron dangi a kai domin yana maka bayan an yi fatahu makka sai ya ji labari ga sakifu da hawa can suna haɗa kai suna taron ƙurai larabawa za a kawo masa farmaki hammadina ai daga nan makan da ya buɗe ta sai ce to a wuce hunainu ba za mu bari su zo ba mu daren musu ya tafi hunainu da mayaka mutum dubu goma waɗanda ya buɗe maka da su ga ƙarin mutum dubu biyu da suka musulunta a rana ɗaya dubu goma sha biyu haka ya tafi da su hunainu to mutanen da suka saba zuwa yaƙi su ɗari uku da goma sha uku su ɗari bakwai yau suka gansu su su dubu goma sha biyu sannan ga tilin makamai ga ana cikin nishadi ana murna an kwata maka da aka a cikin nishadi suke sai suka ga wannan yakin da aka taho tubus ne sai suka danka cewa yau ba wanda zai iya karya mu don karancin mu ba mu da karanci yau to a da in suka fito sai su ce Allah ka taimake mu yau kuma suna cewa muna da yawa ai da aka zo hunainu mala annabi alaihi salam sai ya gansu sun fito qadduha wa qadidaha kansu da farfata sai ya ji kukan jarirai sai ya ji kukan dabbobi a'a sai ce wannan me sai aka ce ai su komandan su ne ya fito da su ashe da ya tashi sai ya ce duka garin a fito mata da maza yara da manya kowa ya fito da awakinsa saboda a san yakin na kara kai ne mutum ba zai gudu ya bar ɗansa jariri ba ba zai gudu ya bar matarsa ba ba zai gudu ya bar dukiyarsa ba da haka kowa zai tsaya ne yakin ko a mutu ko a yi rai aka dabara kwamandansa kenan annabi alayhi salam yana ji sai ce bai dabara ba yace ya fuka ya ka mana ganima ce san da mutuwa ta zo mutum mantawa yake waye a dama waye a hagun sa Allah ta raya tsayan ta dukiya matan ma tsallake zai bata ai tsallake zai basu shi kuma za ku ga yanda zai ai da suka zo ashe sun tanadi ma'arba da kibiya suka dukkan ruwan kibiya inda ka ruwan sama ai wannan dubu goma sha biyan kankace mai wannan sun tarwatsi sun gudu ga annabin a tsaye alaihi salam amma sun gudu an ji kibiya abu su biya da bin al-haris radiyallahu anhu dan uwan annabi ne alaihi salam bai gudu ba yana tare da annabi da wasu yan tsirarin manya-manyan sahabban nan suna tare da shi da ya ga wannan alaihi salam sai ya dire daga kan alfadararsa sai ya tsaya akan kafafuwansa sai zare takobinsa sai dinka anan nabiyyu la kazib annabi na abdul muttalib ni ne annabin ba ƙarya bane ni ne dan abdul muttalib to jin ganin yayi wannan to sahabban da suka suka fahimci yana ina sai suka san gudu fa bai kama su ba ya ma sauka daga abin hawan ya ya tsaya akan kafafuwansa alayhi salatu wassalam shine sayyidina abbas sai duka kwallon murya ya kira shi kuma Allah ya yi shi da gwarjan murya in ya kwalla kira wanda yake nesa masu ya jiyo shi to shi ne duka kwallawa ya lal musulmin sai ya ku musulmi ga sha tsaye a dawo sai kwalla aina ashabu samura ina wanda suke wa annabi mubaya'a ta ta shajarata dinnan إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله سنا إلى سداو أين كذا أي سأكد أقنا saboda in ya kwalla duk inda mutum yake sai murya ta ji to aka ana jin wannan sai aka tabbatar kiran annabi ne ashe ubangiji yayi musu haka ne dan ya nuna musu wannan maganganun da suka dinka yi ba za a rinjaye ba saboda karanci Allah ya nuna musu ba haka bane lamarin nawa ne ku dawo min da lamarina to wannan kiran na sanar abbasu sai da da su ai kuma da suka dawo annabi alaihi salam sai ya ɗibi ƙasa a hannunsa mai alfarma alaihi salam sai watsa musu sai ce in hazimu wa rabbi muhammadin ya ce ku karye na rantse da ubangijin annabi muhammadu ai wannan ƙasar da ya zuba musu shikenan kowa kuma a cikin kafara sai jiyaji ya cika masa ido ba zai iya komai ba daga nan aka gano karya abokan adawa a karya musu idansu shine bature iglesia gas to wannan abin da ya musu alayhi salam shi kuma shi kenan ta suka kare to duk karfin mutum babu ido ina karfin babu karfi kuma to shi kenan cikin an ƙanin lokaci a karya su sai ga su da a hannu sai ga ku yangi duk waɗannan matan da aka fito da su sun zama me sun zama ku yangi sun zama bayi dabbobin da aka fito da su sun zama sun zama ganima sai gashi abinda annabin ya faɗa alaihi salam shi ya faru jarumi in ya ga mutuwa sai ya manta ma tare yake da ba saboda in musifa sai musifa mutum baya sanin yayi sai daga baya sannan yake ma tuno waya aka yi na sha in aka nuna mai katangar da ya duro sai ya mamaki sai ga ana zo da tsalo ne ba zai iya ba sai mamaki ya aka ne wannan in gudu mutum ya a kafa daga wani guri ya je wani guri in aka gaya mai daga baya sai mamaki ya aka na iya to haka shi ma a bada da yakin ya taso ya ga ana bukatar taimakon kaga sai ya ɗibi ƙasa alayhi salam ya ce shahatul wuju su yi watsa musu ita ma sai idanuwansu sai suka kare Allah ya ce wa ma ramaita idda ramaita walakin Allah harama sai a san da kai jifan nan ma ba kai kai ba Allah ne da kansa saboda gata sallallahu alaihi wasallam to shine abin da malai yake faɗa ana ce rama ayyul kuffari ya jefi idanuwan kafirai fam fadda jam'uhum taransu ya watsi wa qad faqada al-idraka yace kaga kafiri ya rasa ya rasa idraki min haisu la yadri ta inda bai zata ba idraki shine mutum ya iya gane a wani hali nake to basu ma san a wani halin suke ba mutum gudu yake gudun tsira da rai bai san a halin da yake ciki ba kaga a hazabu shi kuma iska Allah ya turo ga duhu ga iska kafirin suka ji guguwa sai Allah ya jefa musu tsoro sai ɗaya a cikin su ya ji cewa a kamar fa musulmi nake ji a jikina kawai sai ya kai sara yana kai sara kafirin sai ce "Ah, ya aka yi musulmi ya zo hannan shi ma me zai yi shi ma sai ya kai sara a ana jin sare-sare kowa kuma sai fara tunanin to sun shigo ai a junansu gaba ɗaya suka rude da yaƙi isu isu yadda ka gayi kiran da rasha sai zama isu isu su kada suke kashe junansu abu su biya ne ya dinka neman hanyar da zai gudu kalibin walid ya rike shi tamau ya ce ba inda za ka kai kai da shugaba kai ka jawo yaƙi sai ya za ka gudu sai kai abin kunya ya ce tsaya ka fara ganin mutanenka sun gudu sannan ka gudu shi ne abu su biya ya dinka cewa a gudu idin mu ne imu imu ne ba kowa sai ga hanyar guduwa na ai kafin gari ya waye gurban kowa ma duk sun gudu isu isu Allah ya turo iska suka yi hada su fada suka yaki junansu suka kashe junansu sauran suka gudu to shine annabi alaihi salam sai daga yau ba za a ƙara kawo mun farmaki Madina ba kuma har ya koma ga Allah ba ƙara ba alaihi salatu wassalam duk inda mai shiri yake kafin ya farka sai dai daga annabi ya zo garin kamar yadda ya fara a Hunainin haka shiri suka taho Madina kwatsam sai gashi tabuka kallon nisan tafiye tabuka ya ji labarin ga can suna shiri ɗan da nan shi ma ya haɗa sai dai tafi da mutum dubu talatin ya tafi da su ta buka suna zaune suka ji gashi nan ya taho da mayaka dubu talatin sai suka yi saranda sai ba za mu iya ba mun tuba har ya koma ga Allah ba a ƙara kawo maki madina ba duk shirin da mutum yake yi suna shiryawa yana kwancewa alayhi salatu wassalam alhamdulillah